الله وسلم وبارك على نبينا ونبي وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin ikonsa ya ara mana rayuwa da lokaci a cikin rayuwar don ci gaba da wannan darasi namu a cikin wannan littafi rijalu wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi sirar sahabi na talatin da biyar a jerin sahabban da ake bamu sirarsu. su shine Abu Sufyan ibn al-Harith Abu Sufyan ibn al-Harith shine sahabin da yake gaban mu yanzu Mali ya bashi take ce sayyidu fityani ahlil janna sayyidu fityani ahlil janna shugaban matasan aljanna iyaka isin batun da malam yayi yasa ya bada wannan takin asarin hadisin yana da rauni hadisi ne mursali zai ambace shi a gaba ba nan ya ba shi ce hadisin sharihun amma dai hadisi ne mursali hadisi ne mai rauni kamar yadda alhafiz ibn hajar al-asqalani ya tabbata waye abu sufyan ibn al-haris قال يتي هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب سننسى أبو سفيان سناني الكنيا با سناني أما الكنيا هو الكنيا أما سنان sunan babansa alharis sannan ibn abdulmuttalib ibn ammin nabi sallallahu alaihi wasallam shi abu sufyan dan babban annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ƴaƴan Abdul Muttalib akwai Al-Harith Al-Harith Abdul Muttalib kamar yadda malamai suke ambata na da ƴaƴa da yawa akwai waɗanda suka mutu tun a jahiliya wasu kuma musulunta ba bayan musulunci ya zo amma waɗanda musulunci suka tabbata suka musulunci su biyu ne da Hamza da Abbas Hamza ibn Abdul Muttalib sai kuma al-Abbas ibn Abdul Muttalib Abu Talib kuma mun san cewa ya mutu ba musulmi ba ko al-Harith shi kuma al-Harith ibn Abdul Muttalib shi kuma yana cikin waɗanda suka mutu kafin zuwan musulunci kamar baban annabi sallallahu alaihi wa sallam abdullahi shi ma ya mutu kafin zuwan musulunci to abdul muttalib yana da 'ya'ya da yawa sannan akwai mata shahararriya a cikin matar ita safiya mamar sayyidina azubair ibn al-awwa sannan kuma da mamar khalid ibn al-walid dukkanin su yan uwan annabi sallallahu alaihi wa sallam yan uwan babansa to daga sahabin da ke gaban mu أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب شين ما ليش ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أم بطان النبي صلى الله عليه وسلم وأخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة sannan dan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam ne ta bangaren shayarwa kaga ya ci tudu biyu ya ci tudu biyu eh an an dawo ta bangaren dangantaka to yana da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam innama huma ibnal a'mam ko su ƴaƴan babbanni ne sanwa da dan kani suke Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib kaga sun yi tarayya a kaka daya sannan idan aka dawo ta bangaren shayarwa ar-rada'a huwa aqul nabi sallallahu alaihi wasallama min haythu ar-rada'a أرضعته حليمة أياما Halimatu Sa'adiyya wadda ta shayar da manzon Allah sama ta shayar da Abu Sufyan ibn al-Harith na kwanaki. Saboda ka ya zama dan uwan in ka dauki in ka dauki mazhabin da suke cewa al-massa mutum yaro ya cafki nonon mace ya sha su ɗaya to ya haramta a gare ta to kaga to shi wannan ayyaman ma aka ce to da kaɗan uwan annabi sama ne wa kana tirba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance sa'an annabi sallallahu alaihi tirbu shine sa'a wanda kuka taso shekara ɗaya shine tirb qur'ani yace urban atraban li ashabil yamin urban atraban atrab jam'u tirb wanda kuke sa'a an tara yana cewa aqilatu atrabin laha la damimatun wa la datu khulqin in ta'ammalta ja'alabi ba an tara ba afwan imrul qais ko wa kana tirba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance sa'an annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya alifuhu ilfan shadidan ya saba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabawa mai tsanani sun shafu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma bu isa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adahu a'udhu billahi amma lokacin da aka aiko annabi sallallahu sai ya gaba da annabi yake annabi saboda musulunci wahajahu sannan ya riƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zambo wa haja ashabahu sannan ya riƙa zambatar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zamban baki wa kana sha'iran dama kuma dan bakani mawaki ne shi dama da kaji an yi magana hija'i ai ka gana maganar ana ana maganar mawaki ne to da fa tare suke amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama annabin Allah ya zo musu da abin da basu zata zai zo da shi ba shikenan dama kun san su mushrikai akwai mamaki ma ba mamaki in sun ki annabi sallallahu alaihi wasallam amma yahudu su ne abin ban mamaki wanda suna cewa idan annabin ƙarshen zamani ya zo haka suke cewa mushrikai a madina لئن أخرج الله نبي آخر الزمان idan Allah ya fitar da annabin ƙarshen zamani to za mu haɗu da shi da ku da mu da shi mu yaƙe ku istafihuna alladhina kafaru kenan ba amma falan ma ja'ahum ma aghafu kafaru to shi Abu Sufyan ibn al-Harith radiyallahu ta'ala anhu da yana son annabi sallama ya shafu da shi amma lokacin da aka aiko manzon sama a matsayin annabi ya zo musu da abin ban mamaki sai kuma ya kafirce kai ya ci gaba da kafirci yana gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsaya a haka ba ma ya rika zambatar annabi sallallahu alaihi wasallam wa dallat adawatuhu qa'imatan haka gabarsa ta tsayu lokaci mai tsawo yuharibu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil ghazawati har ma ta kai ma in an je ya koka yana cikin gwaraza na gaba-gaba na kafirai wanda suke yakan annabi sallallahu alaihi wasallam suna neman ya za su gama da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa yahjuhu bi lisanihi fi nadawati sannan idan kuma an hadu a makwallai wajajen fira shikenan kuma sai ya ci gaba da aibata annabi sallallahu alaihi yana zambatar sa in an je yaki ya yaki annabi sallallahu alaihi yakin takobi idan an koma kuma yaki manzon Allah sama da baki ila an dakhala nurul imani qalbahu har lokacin da Allah madaukakin sarki ya sa hasken imani ya shiga cikin zuciyarta wa sharaha Allah sadrahu lil islam Allah madaukakin sarki ya tsaftace zuciyarsa ta fahimci musulunci sai Allah ya sa masa haske ya musulunta قصة إسلامه كيف أسلمت كينا تاريخ المسلم ترسجدنا أبو سفيان بن الحارث أشرق نور الإيمان في قلب أبي سفيان حتى إيمان يا حتى كزوتشير أبو سفيان أنا تبع أبو سفيان كوني إذا تابع من سيدنا معاوية نعم تابع يوانا شنفت أبقو shi shi baya cikin banu hashim shi cikin banu umayya yake yana da dangantaka da annabi sallallahu alaihi sallama amma ba ta bangaren banu hashim ba su daga batnu batnu umayya ta suke abu sufyan ba kuma shi ma sunansa ba ibn al-harith ko to wannabi sallallahu alaihi wasallam ya tahayya li fathi makka daidai lokacin da hasken imani ya shiga cikin zuciyarsa to daidai lokacin kuma manzon sallama yana shirye-shiryen fatu makka daidai wannan lokacin kun san an samu mutane da yawa tun musulunta a wannan lokacin wasu kafin zuwa manzo kamar al-Abbas ibn Abdul Muttalib za a ambata mana ko kuma ya kasance ya musulunta ta hanya ya biyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya da ke cewa ma sun haɗu da manzo sama a hanya sai ya musulunta wa kharaja Abu Sufyan huwa wa waladuhu Ja'far min Makkah ila al-Madinah li yuslima li rabbil alamin Abu Sufyan da ɗansa da ake ce masa Ja'far sun fita daga Makka zuwa Madina li yuslima li rabbil alamin domin su musulunta zuwa ga Allah madaukakin sarki su miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki suka fita da shi Abu Sufyan da ɗansa Ja'far falamma ra'ahu annabi sama a arada anhu malaman sira suka ce lokacin da manzon sama ya ganshi sai ya kauda kai لأنه بدت منه أمور في أذية النبي صلى الله عليه وسلم domin al'amurra masu yawa sun bayyana daga gare shi na cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah sallama kamar yadda mai ishirin ya yake siffanta shi afuwun anil zallati hatta ka annahu sawa'un man yuti'u wa man ya'si afuwun anil zallati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yafi yani anil zallati a game da tifa da mutane suke hatta ka annahu sawa'un alaihi man yuti'u wa man ya'si har ya zama kaman daidai suke da wanda ya saba da wanda ya biyayya duk sai su zama kaman daidai suke a wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallam fa tadallala li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yarda anhu haka ce sai ya kasa kasa da matsayinsa a gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallam dan Annabi ya yarda da cewa ya zo ne tabbas domin ya musulunta wa illa yace in ba haka ba la ya'khudanna bi yadi waladihi wa la yadhhabanna fil ardi hatta yamuta 'atshan wa ju'an yace to in annabi sallallahu bai yadda da cewa ya zo ya musulunta bane kuma bai nuna masa kauna da yadda ba to la ya'khudanna bi yadi waladihi wallahi zai kama hannun dansa wa la yadhhabanna fil ardi kuma zai tafi aban kasa zai tafi kasa hatta yamuta 'atshan wa ju'an har su mutu dukansu su biyun saboda kishi da yunwa to me amfanin rayuwarsu in manzon Allah ta sama bai yarda da su ba suka ce ha ya ce mu manzon Allah ta sallama haka faraqqa lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa taushi ya yarda da musuluncin sa ya karbe shi a matsayin musulmi aka musuluntar da shi kuma hasuna islamuhu sannan kuma musuluncin sai ya kyautata ya zama cikin gwaraza domin za mu ji ba a daɗe da musuluntarsa ba domin da fatu makka da hunai wata ɗaya ne wata ɗaya ne da 'yan kwanaki tsiran fatu makka da hunai daga maka kai tsaye aka wuce aka tafi hunai to su suka tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da al-abbas ibn abdul muttalib manzo Allah sama yana halummu ilayya ibadallah أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب su biyun nan su suka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to musulunci shi ya kyautata wa lazima huwa wal abbas rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm hunain iz farra an-nas da shi Abu Sufyan ibn al-Harith da al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhuma su ne suka lizumci annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance tare da shi yawm hunain a lokacin da aka yi yakin Hunayn. Kaga Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin Hunayn ko? Hunayn tana da yakin Hunayn yana daga cikin yakukan da Qur'ani ya ba da bayani kuma da sunansa aka fada. Wa yawma Hunayn idza a'jabatkum am kasratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Farko musulmai sun fara cin nasara sai suka yi gururi gururi suka ce lannughlaba min qilla ba dai ana albahari da yawa bane to muna da yawa yau ba za a ci nasara akan mu wajen ba mu ba yan kadan bane إذ أعجبتكم أنفسكم كثرتكم lokacin da yawan ku ya buɗe ku ya ba ku sha'awa ya birge ku falam tughni ankum shay'a shi yawan naku kuma bai muku komai ba wa baqat alaykum al-ardu bima rahabat shi ga kasa sai muku kunci duk da yalwar da Allah ta'ala ya sa tana da shi da ita kuma wallahi mudbirin sai ga shi kuna gugawa da gudu dama mafi yawanci ko da sawu ahadin bil islami ba su daɗe da shiga musulunci ba sun mafi yawanci to shi wannan yana cin waɗanda suka tsaya wa aka da bilijamil bagla sannan ya ruku da bilijamil bagla da linzamin taguwar annabi sallallahu alaihi wa sallam wa sabata ma'ahu kuma ya kasance ya tabbata tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wannan kaga tun a nan misali ko da ana aka tsaya maka asirarsa akwai ababen ɗauka da yawa masoyin manzon Allah da sama ne kafin zuwan musulunci sun taso tare sa'an annabi sallama amma kuma musulunci ya raba su yake annabi sallama saboda musulunci ya gaba da shi ya rika ma zambatar manzon sama da shi da sahabbansa a matsayin shi na mawaki shi Abu Sufyan ibn al-Harith amma kuma daga baya Allah ta'ala sai ya bude zuciyarsa ya haskaka zuciyarsa da hasken imani shikenan kuma sai ya musulunta kuma sai ga shi ba a dade da musulunta bai dade da musulunta ba wa abla bala'an hasana sai ga shi yayi abu na bajinta abun burgewa a cikin musulunci a lokacin da aka yi yakin Hunayn wannan yana nuna mana yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake da bayinsa sabatuhu yawma Hunayn yadda Abu Sufyan ibn al-Harith radiyallahu ta'ala anhu ya tabbata a yakin Hunayn an Jabir ibn Abdullah qala an kabo daga sayyidina Jabir dan Abdullah abin da ya faru asalin abin da ya jawo yakin Hunain akwai kabilu guda biyu a Hunain ana ce musu Hawazin da Saqif Hawazin da Saqif Hunain ƙauye ne da ke tsakanin Makka da Ta'if ɗan kilomitoci ne kilomitoci ne ba su da yawa kilo sha wani abu ne ma fa ba nisa saboda yanzu garin ya haɗe da Makka su hawazin da taqif da suka ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya makka ta dawo hannunsa sai suka fara harbin iska suna cewa tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama da makka sai su sai suka fara harbin iska suka fara shirye-shiryen makamai shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to kai a tafi hunai a zo a wuce hunai to Allah madauki zaki ya hada su a wannan a wannan wadi da ake ce mishi wadi Hunain anan aka hadu a hanyar su ta tafiya sababbin musulunta suka ga wasu mushrikai suna bauta ma suna bauta ma bishiya suna cewa bishiyar zatu anwa suna nannada makamansa a jikin bishiyar cewa in dai za a yaki duk wanda ya nada makamin shi a jikin bishiyar nan to wannan bishiyar za ta ba shi ta'a duk abin da ya sara da takobinsa sai ya karairaya shi sai ya masa jina-jina sai ya karshima duk abin da ya harba da kibansa to sai ya sama duk abin da ya taka da mashinsa sai ya sai ya same shi to duk to shikenan sai kawai su ma sai suka ce sababbin musulunta suka ce ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwatin ma'aikin Allah ka sa mana wannan mu ma kan kamman mu tsayin mu ka saman mana irin bishiyar nan mana da ake mata na dan dan nan mu ma ba rika na dan dai kaga hauka da dan dai kenan manzal sun ce Allahu akbar innaha sunanu لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة يوم مغانا دقوقي إنها السنن دعما ألا يا تبت الدشيوة hanyoyi ne na magabatan ku kuma za a samu wasu su ma za su bi waɗannan hanyoyin irin maganar da annabi mutanen annabi Musa suka yi ma annabi Musa suka ce ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihatun ya Musa ka sanya mana abun bauta kamar yadda waɗannan suke da abun bauta irin wannan ne ij'al lana zata anwati kama lahum zatu anwati ij'al lana ilahan kama lahum alihatu jam'i sun ce waɗancan a sa musu ɗaya kamar yadda waɗancan suke da a sa musu da yawa masu اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط شنقون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أيا to wannan yakin kulen ke aka tafi aka je tashin farko musulmai suka ci nasara daga baya kuma sai alkarra sai abu ya juye sai dawo musulmai kuma mun zo sai mu ji irin bajinta da shi wannan sahabi da ake ba mu sirar sa yayi insha Allah ta'ala a karatu na gaba sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala nabiyina بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الوابل الطيب من الكلم الطيب الإمام ابن القيم عليه رحمة الله هنا من بياني أكن كتبه زكاتا يد الله تعالى يكت زكاتا باين تجدا أخوه akwai zuciyar da ta farko ita ce ba alkhairi ko kwara dai a cikinta wanda aka ce shi dan bayi da abin da zai shige a ciki dan ya gama da ita fankon gida ne gida ne wanda babu komai a ciki sannan sai zuciya ta bi ita ce zuciyar da ta kasance akwai haske akwai duhu a cikinta wani zubin hasken ya rinjaye duhun wani zubin kuma duhun ya zo ya danna hasken wannan zuciyar mai imani kenan a nan ne shaidan yake da abin da zai zo ya sata wannan duhun da kake gani to idan ya duhun nan ne shaidan yake shiga ya mallaka idan kuma aka sa hasken babban haske babban tocila ko babban fluorescent energy saba to shi kenan kuma sai shaidan ya zama ya gudu ba zai iya zama a wajen ba domin duk mugun mutum bai san haske mugayen mutane ba sa son haske sai duhu sannan zuciya ta uku ita ce zuciyar da zallar haske ne tana da matsara masu tsaranta wannan shedan bai sai kai zuwa gare ta ba an misalta ta da gidan sarki ko gidan shugaban kasa wanda akwai matsara a gidan akwai security a gidan wanda suke tsara gidan to shine al-imam al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya ci gaba da mana bayani sai ya ce wa qalbun fihi tauhidullahi ta'ala wa ma'arifatuhu wa mahabbatuhu nan yana mana bayani ne fa akan zuciyar nan ta biyu ya fi ba ta muhimmanci ku lura fa domin ita wannan zuciyar ta uku wacce zallar haske ce ba fa kowa ke samun ta ba ka ga dama ka ce ita ce ma zuka zukatan ita ce zuciyar annabawan Allah wanda shi dan bayi da abin da zai iya yi a ciki shi yasa qur'ani yace illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته kaga illa idza tamanna ne tamanna tamanna ko ka dauke shi a matsayin raja ko ka dauke shi da ma'anarsa ta asali tamanna shi buri shi buri illa idza tamanna alqa shaytan fi umniyati to وقلب فيه توحيد الله ta'ala. wannan zuciyar ta biyu ita ce ake magana kanta domin yan uwa mafi yawancin zukatan mu a wannan zuciyar take zukatan mafi yawancin bayan Allah irin wannan zuciya ce da Allah ta'ala ya halitta shedan a matsayin jarabawa a gare mu mu zama mu rika yaki da shi ya yaƙe mu mu yaƙai wani zubin ya zama mu muka ci nasara wani zubin kuma ya zama shi ya ci nasara halitta shedan jarabawa ce shi yasa malaman aqida sai su ce hatta halitta shedan akwai hikima a ciki Allah ta'ala baya yin abu ba hikima da ya halitta shedan kuma yasa shedan ya zama yadda yake to akwai hikima a ciki domin Allah ta'ala ya ware suwaye za su iya fada su iya jajircewa su yaki shedan din nan su ci nasara a rayuwa su ci nasara a lahira suwaye kuma za su bi shedan din kaga akwai hikima a ciki jami'u ahkamillahi ta'ala mu'allala سواء كانت قدرية أو شرعية وكنتو كنشان ألا دنا قدرت دنا شرعت دك ننس أخوي كما أجي ألا بايا ين أبو حتى نمبا تغدى تعليلي با ما ليش وقلب فيه توحيد الله تعالى سوشي يدى تقسن شيء أخوي كأيت ألا أتكنت ومعرفته لسن ألا ومحبته لسن ألا والإيمان به لكم إيماني لشي والتصديق بوعده ووعيده da gazgata alkawarinsa na ni'ima da kuma gazgata alkawarinsa na narkon azaba an yi imani da wannan zuciya da ta zama haka amma wa fihi shahawatun nafsi amma kuma duk da haka a cikin wannan zuciya akwai sha'awar sha'awar rai akwai sha'awar sha'awar rai wa akhlaquha sannan kuma akwai dabi'un annafs dabi'un rai innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi wa dawa'il hawa wa tabi'i sannan kuma da abubuwan da suke gayyatar son zuciya wa tsabi da ɗabi'a da akwai su a cikin wannan zuciyar ga tauhidi ga tauhidi sannan a gefe guda kuma ga ga sha'awa kun ga ai haka Allah madaukakin jiki ya halicci Annabi Adam alaihi salam haka Allah ya bayin ya bayin shi mu ƴaƴan Annabi Adam cikin Isra lokacin da aka yi aka ɗauki manzo Allah ta sama ta mafarki aka kai shi aljanna da wuta bayan Isra'i da Mi'raji ya ga wani mutum zaune da cijo da kyakkyawar kama a gefen shi nan ga wasu tarin wasu abubuwa nan na dama sannan a gefen shi nan ga wasu tarin abubuwa a hagu in ya kalli dama sai ya ta farin ciki yana munna yana annashuwa in ya koma hagu kuma ya kalla sai ya kuka manzo Allah ta sama yace mutanen nan guda biyu da suka zo suka dauke suka tafi da shi sai ce man hada waye wannan wa man haula su waye kuma waɗannan a gaban shi dama da hauni sai waɗannan mala'iku da suka zo suka tafi da shi suka ce mu tafi mu tafi mu tafi ba su ba shi amsa ba sai da duk suka gama nuna masa abubuwan da duk Allah ta'ala ya umarce su nuna masa a cikin mafarki shikenan sai suka ce masa wannan Adamu kenan baban ku annabi Adam kenan in ya kalli bangaren dama to ƴaƴan shi ne ƴan aljanna zalla ƴan aljanna in ya kalli hagu kuma ƴaƴan shi ne ƴan wuta zallar ƴan wuta anan in ya kalli ƴan aljanna sai ya minna ya farin ciki in ya kalli gefen hagu kuma ƴan wuta sai ta kuka haka zuciyar mu take yadda kaga wannan na annabi adam alaihi salam halittar mu to haka kuma zuciyar mu take wani bangare haske wani bangare duhu ai ya faɗa mana a baya al-imam bin qayyim cewa yaƙi ne ake tsakanin wannan zuciyar da shedan wani zubin shedan ya zama sojojin shi sun fi ƙarfi sai ya ya kada ya ci nasara akan sojojin imani na zuciya wani zubin kuma karfin imani da sojojin da suke tare da shi da suke goyon bayansa sai su rinjayi bangaren shedan sai ya zama an kada bangaren shedan Allah ya samu ka kada shi wa qalbun baina hadaini da'iyaini zuciyar da take tsakanin irin waɗannan abubuwan masu gayyatar ta ga tauhidi sannan ga shahawatun nafsi famarratan yamilu bi qalbihi da'il imani wani zubin mai gayyata na imani sai ya zama ya karkata da shi wal ma'rifati da sanin Allah wal mahabbati lillahi ta'ala da kuma san Allah madaukakin sarki wa iradatihi wahdahu da kuma nufin Allah shi kadai wani zubin wannan mai gayyata shi zai ci nasara wa marratan yamilu bi qalbihi da'i shaytani wal hawa wa tibari wani zubin kuma mai gayyata na shaytan shi zai gayyace shi sai ya karkata zuwa gare shi wal hawa da san zuciya wa tsibai da kuma dabi'a haka yake fa hadha alqalbu lishaytan fihi matma'u irin wannan zuciya ko da yaushe shaytan yana da kwadayi a ciki ya ga ya zai yi domin ya san zai iya samun nasara wata ran walahu minhu munazalatun wa waqa'i'u sannan shaytan a cikin wannan zuciya yana da munazalat yana da wuraren sauka wa waqa'i'u sannan akwai abubuwan da suke afkuwa na shedan din a cikin wannan zuciya wa yu'ti Allahu an-nasara man yasha'u Allah ta'ala kuma yana bada nasara ga wanda ya ga dama ne wa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim shin nasara ba a hannun kowa yake ba illa a hannun Allah al-aziz mabuwayi al-hakim kuma mai hikima shi yasa yakin musulmai sai ya zama sijalun ne ya zama duwalun ne yawmun lana wa yawmun alaina yawmun nan tasir wa yawmun yuntasaru alaina yawmun nan hazim wa yawmun akharu na hazimu yawmun nan hazim wani zubin a ce mu aka kada wa yawmun na hazim wata ranar kuma a ce mu kuma muka ci nasara haka yake alharbu sijalun ko haka sai na abu sufiyan ya faɗa radiyallahu ta'ala anhu a lokacin bai musulunta ba haka wannan yake haka Allah ya yi mu wa hadha la yatamakkanu ash-shaytanu minhu illa bima indahu min silahi shaytan baya samun cin nasara a wannan zuciyar illa bima indahu min silahi face abin da ke tare da shi na makamin da yake da shi fa yadkhulu ilayhi ash-shaytanu sai shaytan ya shiga wannan zuciyar fa yajidu silahahu indahu sai ya samu wannan makamin makamin da ma na zuciyar ne zuciyar take da makamin ita ta tanaji makamin sai shaytan ya shige ta da ya shiga kawai sai ya wuce barikin ta da ya shiga cikin barikin wannan zuciyar sai ya kwashe makaman sai ya yaki abokin gabanka makaminka ya koma hannun shi fayajidu silahahu indahu fayakhudhuhu wa yuqatiluhu bihi sai ya samu makamin zuciyar a cikin zuciyar sai ya dauki wannan makamin wa yuqatiluhu bihi sannan kai sai ya yaki zuciyar da wannan makamin kaga ashe ku lura hikimar al-Imam al-Qayyim ashe ana buƙatar da Allah madaukakin sarki ya sa maka sha'awa ya sa mana sha'awa ko to sha'awan nan makami ce da sha'awan nan kuma za ka iya shiga aljanna makami ne sha'awa makami ne za ka iya shiga aljanna kuma ka yaƙi shedan da shi ha to shedan idan ya zo kamar mutum ne shi kenan ƙasa ce ce ta ba ƙasarta tana gaba da wata ƙasar sojojin wata ƙasa suka shigo tun daga bodar ta babu customs babu customs babu immigration suka iya shigowa kuma kai tsaye suka samu wacce ce babban bariki ta wannan ƙasar suka shige suka bibbige sojojin ko kuma suka tarar da sojojin wannan ƙasar duk sun yi bacci ma banzaye ne suka shiga suka kwashe makamai shi nan kawai kafin wani lokaci sun mamaye ƙasa to haka sha'awa take a zuciyarmu take makami ne in mun ga dama za mu iya yaƙar shetan da shi amma kuma in muka yi sakaci sai shedan ya shiga cikin zuciyar ya dau wannan makamin na sha'awa shikenan kawai sai je yaƙe mu da shi to shine sai yake cewa fa inna aslihatahu hiya ash-shahawatu wash-shubuhatu wal-khayalatu wal-amanil kadiba shi shedan shi ma yana da makamin shi dama makamansa sune sha'awa sha'awa in an ce sha'awa to tari shine ka sani amma ka take sani in an ɗauki sha'awa a wannan matsayin ko kuma wani abu da Allah ta'ala ya halitta a jikin mutum ya sa masa ka'ida ga yadda yake son ya amfani da shi to wani zubin sai mutum ya karkace ya bi son zuciyar shi a shahawat kenan wa shubuhat abubuwan da suka kasance na jahilci na hudu da rashin sani wal khayalat da hasashe hasashe wal amanil kadiba da burace buracen karya da shedan yake zuwa ya samu mutum a cikin zuciyarsa waɗannan manya manyan makaman shedan ne shi yasa a wani wajen a cikin littafin zadul ma'ani fi hadi khairul ibad a lokacin da al-imam al-qayyim alayhi rahmatullah yake mana bayani akan jihadi ya kasa shi gida goma sha uku sai ya ce akwai jihadi nau'i na biyu shine jihadu shaitan ya kar shaitan yace fa inna lish-shaytani silahaini qawiyaini shaitan yana da wasu makamai manya manya guda biyu su ne ne akwai silahu shahawati akwai silahu shubuhati akwai makami idan shaitan ya san kana da ilimi sai ya biyo maka ta hanyar ilimi sai ya sa maka girman kai kaga sha'awa ce shahawa ya sa maka hasada ba ka son ka ga wani kuma ya ci gaba sai ya sa maka abin da ake ce masa a shahwatul khafiyya kullum kai kake son ka bayyana a ce kai ne idan ma mutum ya zo waje ba a yi recognizing ɗinsa ba to sai kawai rika jin damuwa a cikin ransa ya za a bar shi a waje kaza ba a san shi wani ba ne ya kamata ai a ce an gano shi an jawo shi shi ma an kai shi alminaffa a kai shi high table shahwatul khafiyya shedan zai sa maka wannan a matsayin ka na mai ilimi ko kuma shedan sai ya dauki mutum ya kai masa ya kai shi matsayin da abinda mutum ya san haramun ne amma sai shedan ya ka masa wasu tawila tawila a cikin zuciyarsa ya ce ai ba ba ba komai ma zaka iya yi sai ya ka dauko masa wasu ayoyi yana masa giza da su yana masa fassara gizo ya rike dauko wasu hadisai yana bashi tawili a cikin zuciyarsa ya ce masa ai kaza ne abin nan da aka kake ai ma akwai mafita in ka ma yi kaza ko ya ce maka a tuwayen kai ma za ka yi sigibari ai da shi ɗan yana da wannan shahawar sannan kuma ga ashubuhat ashubuhat wannan kuma jahilci kenan ka gani shi ya sa sai ya ce to kai kuma za ka yaƙe shi da makamai guda biyu ne silahul yaƙin wa silahul sabar silahul yaƙin za ka yaƙe shi in ya zo maka ta ɓangaren shubuhat kai kuma tuqatiluhu bi silahi al-yaqin waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinuna Allah ya hada guda biyu da as-sabru da al-yaqin ba za ka samu imama a cikin addini ba ka zama cikin a'immatud dini sai Allah ya azurta ka da waɗannan abubuwan guda biyu as-sabru wal-yaqin al-yaqin ka yaki shedan kai ka yaki jahilci kenan al-yaqin kenan shi yana da makami na ashubha kai kuma kana da makami na al-yaqin sannan ash-shahawa yana da makami na sha'awa kai kuma sai ka zama kana da makami na asabu asabu amma asiyatillah da asabu ala ba'atillah asabu ne da ma'anarsa guda uku ko da kai kashe ka san sa guda uku to haka ake wahiya fil qalbi kuma duk suna cikin zuciya waɗannan abubuwan da aka lissafa a ina sha'awa take a zuciya ina shubha take a zuciya ina khayala take hasashe hasashe a zuciya ina al'amalul kadiba burace buracen ƙarya wahiya fil qalbi duk suna zuciya fa yadkhulu ash-shaytanu fa yajiduha atidatan sai shaitan ya shiga cikin zuciyar nan sai ya same su a kidatan a talabe fa ya akhudaha sai ya rike su fa ya akhudaha sai ya rike su wa yasulu biha ala alqalbi shikenan kawai sai ya je ya ya za ya ya ya ci nasara a kansu ya haye kansu a cikin zuciya amma fa in kana inda al'abdi huddatun aqidatun min al-imani amma idan aka yi sa'a bawa ya zama yana da wani tanadi wanda ya zama mai ƙarfi na imani to qawi mutilkal uddata wanda wannan zai iya yakan wannan tanadin kuma da shedan ya zo ya gani wa tazidu alaiha kuma ya zama ya fi wancan in kafafa min ash-shaytan to shi kenan sai ya zama ya ci nasara akan shedan ya zama ya ya ya ya ya ya ya ya zama shi yake samansa وإلا فالدولة لعدوه عليه idan ko ba haka ba sai ya zama sai ya zama zagayen ya zama na abokin gabansa shi dan kenan wala haula wala quwwata illa billah sai ba ba ba babu dubara babu karfi sai ga Allah so da dole mutum ya iltija'i ga Allah ta'ala yasa shi shedani na fili Allah madaukakin sarki ya kasa mana shedanu guda biyu ko eh akwai shayadinul insi akwai shayadinul jinni kuma Allah bai boye mana ba sai ce yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghuruwa suna ma juna wahayi to a wani wajen sai Allah madaukakin sarki sai ya kasa su gida ya kasa su gida biyun ya ambaci yadda za ka yi mu'amala da kowa shaitanul insi shi abinda ake masa shine ka kyautata masa fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun halim shaitanul insi kenan wanda ake iya gani shi ko shaitanul jinni to shi kuma sai da isti'aza wa yimma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun to fasta'id billah sai isti'aza isti'aza a'udhu billahi min ash-shaytani ar-rajim shi yasa zaka ga isti'azat ga sunan ba su da iyaka al-imam an-nasai alayhi rahmatullah a cikin sunan dinsa yana da kitabul isti'azat haka ya jero su tawizoji da manzon Allah sallallahu alaihi yake yi Allahumma inni a'udhu bika min kaza min kaza min kaza ga sunan kuma daga shedan suke fa idza adina al-'abdu li aduwihi idan bawa yema yema abokin gaban sa izini wa fataha lahu baba baitihi ya bude masa kofar gidansa wa adkhalahu alayhi yace shigo ina baka izini wa makkanahu min as-silahi ya je nuna masa inda yake aje makaminsa yuqatiluhu bihi fa huwa al-malum shikenan sai ya yake shi da shi fa huwa al-malum sai ya zama shine abin zalimi sai a ce ne ya daka aukata wa fuka nafaha i shine sai malam sai ya ce أنفسك لم ولا تلن المطايا ومت كمدا فليس لك اعتذار فنفسك عنك كي كنك لم كزرجي كنك ولا تلم المطايا كزرجي ababen hawa ba ababen hawa suka ja maka ba an baka abin da zaka hau ka tafi kai ne ka tsaya kana ta kaleleto har lokacin tafiya ya wuce abokanan tafiya suka tafi suka baka wa mutkamadan ka mutu da bakin ciki falaisa la ta'tidarun baka da uzurin da zaka kafa an maka bayanin ga abin da zaka yi an maka ga yadda zaka yi an maka bayanin komai ka yaki shedan ka yaki san zuciya ka yaki dabi'a ka yaki miyagun halaye to sai ka ci nasara kuma wannan yakin fa mutum zai yi ne har ya tsinci kansa a kabar domin wallahi ina rantse muku da Allah shedan da kake ganin shi ba zai baka ba sai ranar da ya ganka ka shiga kabari to ranar ne ya baka ba yadda ya iya ba za ku iya zuwa kabari tare ba shi bai zuwa kabari amma ma damar mutum na da rai to shi dan ba zai tane shi a irin wannan munasabar na kan kama na maganar al zahabi da ya faɗa a ƙarƙashin tarihin al-imamu ahmad bin hanbal har ranar da al-imamu ahmad bin hanbal zai zai rasu sai da shi dan yazo yana masa yana masa yana masa yana neman ya tashi yayi wuri ina cewa ai Ahmad ka ga magani ka fi karfi na ka fi karfi na yana nufin al-Imam Ahmad ya ce wane kai ka isa shi kenan yayi gururi ya bata aikin sa ba zai mai da al'amari zuwa ga Allah ba wa innal ladina qalu rabbuna Allah kufu mustaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu daga Allah yana tare da shi يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد باب من دعا لصاحبه أن أقفر ماله وولده باب من دعا لصاحبه أن أقفر ماله وولده أي اللهم أقفر ماله وولده باب da zai yi bayani akan mutumin da yema wanda suke tare da shi sahibinsa sahibinsa ko ɗan uwansa ko almajirinsa ko hadiminsa ko dai wani wanda suke da alaka da shi ko da ta addini ce alakar yi masa addu'a ya ce Allahumma aksir malahu wa waladahu ya Allah ta'ala ka azurta shi da dukiya mai yawa sannan ya Allah ka bashi ‘ya'ya masu yawa shin ya halatta kai mutum wannan addu'a ka ce Allahumma aksir malahu wa waladahu kai ma wani addu'a ya Allah madaukakin sarki ka yawaita dukiyar wane sannan kuma ya Allah ka yawaita masa zurriya shin ya halatta ai haka حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يشي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ناشق وجن النبي صلى الله عليه وسلم كنت خادم سنيكو وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي ce a inda manzan da sassan yake wa mahu illa ana ba kowa ce ni wa ummi da mamata wa ummu haramin khalati sannan kuma da ummu haram kanwar mamata ita mamarsa ita ce kuma ummu sulaim ko ita kuma ɗan uwarta ummu haram iz dakhala alaina shikenan sai manzon sama ya shigo wajen inda nake aga manzon sama bai nan ya shigo ce fa qala lana ala usalli bikum shin bana bana muku sallah ba wa zaka fi ghairi waqti salatin kuma hakan ya faru ne ba a lokacin sallah ba manzon sama ce su tashi a musu sallah wannan riwayoyin sun bambanta da yawa manzo Allah ta sallama ya shiga gidansu manzo Allah ta sallama ya shiga gidansu ya kai musu ziyara akwai riwaya ta tabbata take cewa kakar Anas Mulaika wato mahaifiyar mahaifiyar uwarsa ita ce ta gayyaci Annabi sallallahu alaihi wasallama ta shirya masa wani abinci manzon sama da yana da ziyarori da yawa da ya a gidansa Anas radiyallahu ta'ala an فقال رجل من القوم فأين جعل أنسا منه sai wani daga cikin almajirai almajiran wa almajiran sabit ko sai suke tambayarsa suke ce masa fa aina ja'ala anasan minhu to a ina yasa anas da za a yi talla tunda dai sauran duk mata ne fa qala ja'alahu an yaminihi maza sama ya sa shi a bangaren damansa haka ne ko ko ba haka ake yi ba wanda suka shiga masallaci man yaran nan ba su samu tsalla ba sai bai san inda zai tsaya ba summa salla bina sai mana salla summa da alana ahlul baiti sai ya mana addu'a ahlul baiti wannan nasba ne al ikhtisas ko ay nahnu ahlul bait summa da alana ay ahlul bait akhussu ahlul bait da alana ay ahlul bait mu akhussu ahlul bait mu ɗan gidan ya keɓe mu da addu'a ya mana addu'a ta daban fi kulli khairin manzon sama ya mana addu'a duk alheri Allah ya bamu min khairid duniya wal akhirah Allah ya bamu alkhairin duniya Allah ya bamu alkhairin lahira ai waɗannan mutane ai sun samu daraja فقالت أمي يا رسول الله خويدمك يا ma'aikin Allah ga dan me maka hidima na dan kebe shi abu shi addu'a ta shi ta musamman bayan wannan da aka yi ta gabaki ɗaya. Udu'ullah lahu, ya ma'aikin Allah ya mishi addu'a. Fada Ali bi kulli khairin manzan sama ya mun kowace addu'a ta alkhairi. Kana fi akhiri du'a'ihi, addu'a ta ƙarshe da manzan Allah ta sama ya mini in ji anan an kane shi Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu. Ya Allah, aksir malahu, ya Allah ka yawaita ‘ya'yan Anas dukiyarsa, wa wani dahu ya Allah maɗaukacin sarki ka yawaita ‘ya'yansa, zurriya, wa barik lahu sannan kuma ka masa albarka a cikin dukiyar ka masa albarka a cikin ‘ya'ya. Da giduna Anas radiyallahu ta'ala an ya ce a Basra sai da ya zama gonarsa ta inabinsa, gonar inabi yake da ita. so bi take take take take ake ake bibata so biyu so biyu inabi so ɗaya ake ake ake cire inabi fa wannan fa da kake tsayawa titi a kace a baka kilo ɗaya dubu biyu kilo ɗaya dubu biyu ka zo za ka iya mishi za ka iya mishi abin nan yaushe ga cin yaushe ga mu lokaci ɗaya ka gama cinye shi ko ka gama shanyewa in shanyewa ake dubu biyu ta kare to Allah ta'ala ya sanya masa gonarsa su biyu take fitar da 'ya'yan inabi inabi fa ba dabino ba inabi ya fi arziki fiye da dabino sannan kuma sai da aka kirga 'ya'yan anas da jikokinsa guda ɗari da ashirin masu rai sannan kuma Allah ta'ala ya sa shi ya daɗe a duniya kuma lafiyar shi kalau shine akhiru sahabati wa fatan bil basar shine sahabin ƙarshe da ya rasu a basara ba shi bane ƙarshen sahabbai rasuwa ya rasu hijiran manzon sama shekara ɗari da goma shekara ɗari da goma ka lissafa shekarunsa lokacin da manzon da sama ya zo madina shekarun shi goma ko kuma abin da bai kai goma ba kamar tara manzon sama ya rasu ya bashi shekarun shi ashirin ko sha wani abu to sai da hijira sai shekara ɗari da goma sannan ya rasu ka kusan shekarun shi ɗari da goma kenan da ya a duniya ko ko da ashirin ‘ya'yan shi kuma da jikoki sun kai ɗari da ashirin masu rai. In ba ku manta ba mun karanta a cikin Ashimalil Muhammadiyya, iyarsa Aminatu bintu Anas ta faɗa ta ce waɗanda kuma suka rasu sun kai ɗari da ashirin. Tsakanin jikoki da ‘ya'ya sun kai ɗari da ashirin sannan masu rai sun kai ɗari da ashirin waɗanda ga su nan tsariyan ana ganin su ana kirga su. ba wasu sukan yi hoto ba sai ce wane mai iyali ya tsaya a tsakiya kana kirga ba su ba arba'in ba to ga mai ɗari da ashirin waɗanda suke da rai sannan ga waɗanda suka rasu su ma sun kai ɗari da ashirin kaga ashe kenan sannan kuma ita aminan nan take ba da labari malamar hadisi ce tabi'a ce eh tabi'iyya ce ita take ba da labari ta ce dukkanin waɗannan ƴaƴayen sai da suka haddace alƙur'ani mai girma dukkanin su mahaddatan alƙur'ani kun manta mun karanta a cikin ashimalul muhammadiyya kun manta ko ko kun tuno aha mun karanta wannan to kage kenan ashe ana son ayi addu'a a ce mutu ana son dukiya fa ita dukiyar nan ayi addu'a a kanta amma mai amfani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله الدعاء da ake kenan amma kuma wala taj'al ad-dunya akbar hammina ka rika wannan addu'a kuma wala taj'al ad-dunya akbar hammina ya Allah kada ka sa duniya ta zama ita ce babban manufar mu tunaninmu duniya me za a samu a Allah ya ba mu dukiya mai amfani mai albarka mu yi amfani da ita cikin abin da Allah ta'ala yake so wannan ana san shi duniya ce maka kyau kenan wanda addinin nan fa ba zai yi da talauci ba ba zai yi da talauci ba yanzu nan kowa yana son ya tafi maka ya je aikin hajji da talauci ake zuwa maka ba da rashi za a je maka ba sannan yadda wani zai zo ya baka zakka kai ma ai kana sa a ce kai kake badawa domin al-yadul ulya khayrun min al-yadis sufla zama kai kake bada ya fa a ce kai kake ake ba ko nawa ake baka kuwa kaga ko da ka dukiyar nan ana kanta amma ta alkhair shi yasa manzon sama a hadisi hasan manzon sama yace ni'mal malu salihu lirrajul salih ma dalla da dukiya ta alkhairi a hannun mutumin kirki dukiya ta alkhairi a hannun mutumin kirki wannan ana so irin su Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu irin su Sayyidina Uthman ibn Affan irin su Sayyidina Abdullah ibn Mubarak irin waɗannan ana son dukiya irin tasu so daga alganiyu shakir abun ana so manzon sama ya faɗi yace zalika fadlullah yu'tihi man yasha a game da dukiya ta alkhairi to daga ya halatta kai ma mutum addu'a Allah madaukakin sarki ya yawaita masa zuriya masu albarka ya yawaita masa dukiya mai albarka ana son zuriya amma yanzu mun kaga tunanin kowa kai ya haihu da yawa hadda masu addini ba duk kusan ba a tunanin a haihun da yawa tura sun ci nasara a kan mutane na shi kyauta babun alwalidatu rahimatun babun da zai yi bayani akan cewa uwaye mata masu tausayi ne uwaye mata tausayi gare su ba ka da shi su baka ka samu kai kuma ka nuna musu babu in kuma aka suka sake samu su sake baka sai uwaye mata حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ابن فضالة قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك وأن حديث شيما أن ساموش لتسكيلنا أنس لم مالك جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها na Aisha ta ba sayyidina Anas labari ko kuma a gabansa akai domin shi dan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo wajen ta zo wajen Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta kama ta ziyara faqat ha Aisha tu talata kamaratin Nana Aisha sai ta ba ta dabinai uku kazan mu yanzu akai wannan abin sai mutum ya ji kaman ba wani abu bane hadda dabinan na kafa da baka san me kyau ba duk yana cikin abin da zai kawo maka matsala amma an ka san irin bantara bantaran dabinan madina in ka ci kwara uku sai ka sha ruwa ka wuni ba ka jin yunwa dabino uku ya ishe ka kayi kayi kalaci da shi kila da safe ko da rana ko da daddare shi ke nan bantareran dabino in ka ce a baka kilo ɗaya zai ka ji kuɗin shi na da yawa katon dabino haka za ka gan shi bantarere wallahi in ka ci uku ya isa ya ishe ka kawai za ka ji kako sai dai kai ta shan ruwa dama kuma gashi akwai zaki ai zaki na cin abin da ke sa mu ke rike ciki ko to to irin wannan nan dabinan ne kila ta ba ta bantara bantara guda uku fa aqat kullu sabiyin laha tamratan sai wannan matar sai ta dauka dama ta zo da yaya biyu sai ta dauki dabino guda biyu sai ta ba kowanne daga cikin 'ya'yan nan guda biyu da ta zo da su wa amtakat li nafsiha tamratan sai ta rike ɗaya dan kanta fa akalat sibyanu tamrataini sai waɗannan yara guda biyu fa akalat sibyani as-sabiyani afwan fa akalat sabiyani tamrataini sai waɗannan yaran guda biyu sai suka cinye dabilan nan guda biyu kowa ya cinye nashi wa nazara ila ummihima kuma sai suka da suna kallon mamansu dama ba haka yaro yake yi ba ka san yaro yana da wani wata ɗabi'a in baka san yaro baka san psychologiyarsa ba to sai ya haɗa ka faɗa da mutane da yawa har da matarka ya ci abinci ya ci abinci har sai da ya ture aka ɗauka aka ba almajiri baban na dawowa kuma aka kawo mishi nashi sai ya dawo ko sai ya zo in a zaune kake ci a ƙasa sai ya zo ya tsaya a gaban ka ya tsara maka ido baka ci abinci bane sai ce eh bai ci ba mama shi kuma tana gefe sai baka ci bane sai ce eh bai ci ba ko baka koshi bane ban koshi ba ka ci ka ci abinci in ya ce eh sai ce baka koshi bane sai ce bai koshi ba alhali ga can a bakin famfo ya bashi amma yanzu na baban shi ya zo kuma ya ce wannan dabi'un yara ne فعمدت إلى التمرة فشقتها سيما تنن تساك دقو دبينا نقوارا ديوان تواري مكانتا فشقتها سيتغب دبينا قدابيو فأعطت كل صبي نصف تمرة سيتبا قوة نيارو دقشين يارا الناس قدابيو كوراء الناس قدابيو تبا قوة غب دبينو لتكم تحضرا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة سيما زالت السماء يداو sai na na'ishi ta bashi labarin ga abin da ya faru ta ba wannan matar dabino guda uku matar ta zo da 'ya'ya biyu ta ɗauki dabino biyu kowa ta bashi ɗaiɗai a cikin 'ya'yan nata guda biyu ita kuma ta aje kanta ɗaya bayan sun cinye nasu sannan kuma suka za suka zuba mata ido shi kenan suna nufin ta ɗauko wancan ta ba su ita kuma ta ji tausayin su ta ɗauko wannan dabino ƙwara ɗaya ta raba shi gida biyu ta ba kowa ɓazigi daidai فقال وما يعجبك من ذلك sai manzon sa mai ce a to me abun mamaki a ciki laqad rahimaha Allah bi rahmatiha sabiyha Allah ya ji kanta ya aljanna ce saboda yadda take tausayin ƴan uwan ƴaƴan nan nata guda biyu Allah ya sa shi da aljanna ce kaga alwalidatu rahimatu shi yasa wannan yasa aka ce suna da haƙƙi uku nan yana cikin asbab da yasa aka sa uwa ta zama tana da waɗannan haƙoƙan guda uku waye fi cancanta in kyautata mawa qala ummuka thumma man qala ummuka thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka fi rabi'ati kenan yana ciki uwa tana da wannan kuma ai wannan firasar ce sayyiduna Sulaimanu alaihi salam ya amfani da ita ya tabbatar da cewa kanwaran nan ita ke da yako a kissan ya da kanwa da suka fita ganin gida ko za su je ziyara suna da danyen goyo shikenan suka mutu kyarkeji ya zo ya cinye ɗaya ɗaya kowace ta ce na waccan aka cinye alhali ɗaya ta san nata aka cinye ita ce yar temur sisi ta ce ai ba nata aka cinye ba aka tafi gaban annabi Sulaiman ba hujja ba ima ba babu abin da za a ba bayyana annabi Sulaiman yake a kawo ka ya yanka shi a raba dan biyu kowace sai ta daura rabi sai uwa sai sai sai sai sai tsallata ce wallahi a yanka shi ita kokan wace ta ce ta ban mata sabon mata ka a yanka shi annabi Sulaiman ya ce munafukar Allah ta'ala ba danki bane babu yadda za a yi tausayin da uwa take da shi ta dauki danta ta je ta yi mishi wannan shi yasa za ka yi mamakin karshen lalacewar al'umma da rashin imani mace ta dau danta ta je ta shaƙe wuyan shi ta jefa shi a cikin matsayi saboda ta haife shi ne ba ta hanyar shari'a ba ƙarshen imani shi na duba yadda akuya da tinkiya da sauran dabbobi suke haihuwa ka duba yadda suke ma 'ya'yansu ka duba yadda kaza take zama masifaffiya wala iya a kan ɗanta rannan ina kallon wani abin nan irin na dabbobin nan a talabijin kada kada ya ɗauke ma biri biri biri mace ba biranya ake ta akwai biranya oho biri ta macen biri kada ya zo ya sauke mata ɗa wallahi sai da sai da birin nan ban taɓa ganin masifar biri ba sai ashe haka yake yana da bala'i sai da ya caccaki kadan nan kadan nan ta wurgi da ɗan nan amma bai rayu ba ya mutu ta ɗauke shi ta jiwo yadda ka san mutum wannan wannan birin ta mace ta je ta ɗauki wannan ɗan nata ta kalla tana tana tana ta jinjina shi ta jinjina ashe ya riga ya mutu sabaqa al-qadar sabaqa al-qadar al-hadar shi ke la yughni hadar min qadar kaga wannan har a cikin dabbobi akwai wannan afifar ta tausayi da Allah ta'ala ya sa a cikin zukatan zukatan mata uwaye shi yasa malam al-Imam al-Bukhari yace babul alwalidatu rahimatu iyaye mata masu tausayi mu ma Allah ba mu ikon kyautata musu sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi بسم الله الرحمن الرحيم مطلب أنا زام تشكو مطلب داون بياني قال عمر بن عبد العزيز سيدنا الإمام الخليفة عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله أقول لك تمشي خامس الخلفاء الراشدين أما ما لم يتمشي بدعان bid'a ne ce masa khamisul khulafa'ir rashidi bai tabbata a cikin tsari na magabata suna cewa ba yana cin abubuwan da ɗan baya suka kakalo suke ce masa khamisul khulafa'ir rashidi saboda sun kalli adalcinsa to cewa hakan bid'a ne سيدنا عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله يقول خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم ku ɗauka ku karɓa daga cikin ra'ayi abin da ya dace da waɗanda suke kafin ku suka faɗi idan aka ce ga ra'ayoya to ka kalli ra'ayin magabata ka ɗauka ya fi shi ne kaga wannan kamar fassarar magana sai na abdullahi bin mas'udin kenan ya ce man kana muqtadiyan minkum falyaqtadi biman qad mata duk wanda zai yi koyi da wani a cikinku to ya koyi da waɗanda suka riga suka rasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa innal hayya la yu'taman domin me rai har yanzu ba amintacce bane ba a fara gani ba a ga karshen shi ba ba a ga khatimar sa ba ya cika zai iya yiwuwa yanzu wani a cikin ƴan ƙananan shekarun shi wani bai wuce shekara arba'in ba amma da za ka lissafa ƙungiyoyin da ya na addini ba su da iyaka shekarun shi nan ya yi kaza ana nan ana nan wata guguwa ta sake zuwa ya sake binta wata guguwa ta sake zuwa ya sake binta wata guguwa sai ka ga yana da matakai biyar a cikin rayuwarsa kuma gabaki da shekarun shi bai fi shekara arba'in ba to me kake tsammanin kuma nan gaba in wata ta sake zuwa kila akwai yiwuwar ya bi ta akwai yiwuwar ya bi ta yanzu akwai wani mutumi ina jin ko a rikima ko ko haram an kashe shi wallahu alam dan kaduna ne lokacin da yan boko haram suka zo nan unguwa suka zo wani ya zo za su za su za suka zo za su za su muƙabala suka zo da yawa wasu wasu sun iya tunowa ko suka zo sun kai ina jin sun kai su arba'in ai da raunin tun lokacin farko-farkon boko haram wanda ya shugabance su ya zo da su an lissafa an ce ya yi zagaye-zagaye ya kai wajen biyar ba shi can ba shi can ya bi a zazzaki ya bi a ƙarshe kuma ya bigi a boko haram ko ya rasu ko yana da rai wallahu alamu ban sani ba Allah shi kyauta ka shirya tattabu shine sayyidina Umar bin Abdulaziz yake cewa ku zo minan ra'ayi ma yuwafiqu man kana qablakum ku karba daga cikin ra'ayi na wanda ya dace da wanda suke kafin ku fa innahum kanu a'lama minkum domin sun fi ku ilimi kanu a'lama minkum sun fi ku ilimi sahabbai sun fi mu ilimi ilimin su mubaraki ne mai albarka ne ilimin su na da samda da annabi sallallahu alaihi wasallam fa amma ma khalafa amala ahli al-madinati amma abin da ya saba ma aikin mutanen Madina من الحديث دقشين حديثي فهذا كان مالك يرى الأخذ بعمل أهل المدينة أنم فأنغم مغانا الإمام دقا كرشي ضد بيرفي مكو مصبود يرفي خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم wannan magana tana cikin jami'u bayanin ilmin fadlihi na al-Imam Ibn Abdul Bar ya ambace ta shine sai malam nan yanzu kuma ibnu rajab ne zai yi magana sai ce fa amma ma khalafa amala ahli al-madina amma duk abin da ya saba ma abin da mutanen madina suka zo da shi suke yi kun san shehu islam tamiya yana da risala qayyima ta kai girman wannan ya sa mata suna tabdilu mazhabi ahli al-madinati yana cikin majmu'u yana cikin majmu'ul fatawansa kuma sannan an samu wannan al-tahfawi da wannan mai ta hakikin na darul fadila ya yayi musu yayi masa yayi masa tahqiqi ya sa masa suna tabdilu mazhabi ahli al-madina to in an ce in an ce in an ce amalu ahlil madina malamai suka ce abinda ake nufi shine abinda al-imam malik rahimahullah ya zo ya tarar da sahabbai aka iya yawaito daga sahabbai da tabi'ai da kuma sa'o'insa atba'u tabi'i to wannan shine ake ce masa amalu ahlil madina al-imam malik in aka kawo hadisi abinda yake yi to sai ya tantance shi ya ga shin ya sahabban Madina suke suke mu'amala da wannan hadisin shi yasa amalu ahli Madina na cikin usul na mazhabin al-Imam Malik har ma al-Imam Ibn Bar ai ya lissafa shi ko yaka ce wa kadal madinatu hujjatun in ajma'at haka nan ma mutanen Madina idan suka yi ijma'i su ma hujja ne. Shi ne nan yake kawo, kuma akwai risala da aka samu tabaduli tsakanin al'imamun Laisu bin Sa'ad da al'imamu Malik akan amalu ahlil Madina. Al'imamun Laisu bin Sa'ad yunkiwu ala malikin al'akhza بعمل أهل المدينة كأصل من أصول التشريع الإسلامي الإمام الليث بن سعد ينا مع الإمام مالك ردي أكن شوها يزيد أو تعمل أهل المدينة يساعة تكن أصول نا كفن دوكو تمسلم شي بي غنن هكا شي ما كما الإمام مالك يمسا ردي بأدب جمل تكن لدبي من يوع أبن زي باك شعوة to to to shine sai malam ibnu rajab yace fa amma ma khalafa amala ahli almadinati amma abin da ya saba ma aikin mutanen madina min alhadisi na hadisi fa hadha kana malikun yara al-akhdh bi amali ahli almadina to al-imam malik shi yana ganin ayi ruku da aikin mutanen madina shi yafi wal aqsabu akhadhu bil hadith amma mafi yawancin malamai su rike suka ce hadisi yafi hadisi ne ke gaba da amalu ahli almadina kuma qaulul aqsari aula saboda hadisi hujja ne akan kowa amma mutanen Madina hadisi zai iya boyuwar musu zai iya yiwa ba su ga wani hadisi ba domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su zauna a Madina ba bayan manzon sama ya rasu mafi yawancin su sun yaka a ban kasa saboda zai iya yiwa wani hadisi ya kasance sahabban da suka rage a Madina ba su san wannan hadisin ba wani sahabi shi kuma ya san wannan hadisin amma bai Madina mun gane ai matsalabun wani kuma bayanin na daban wa mimma an karahu a immatu salaf daga cikin abin da shugabanni magabata na kwarai suka suka suka ce ka ayi suka yi inkari suka kishi aljidalu musu wal khisamu da jayayya wal mira'u da tattaunawa tsemasasshiyar tattaunawa fi masailil halali wal harami aidan a game da matsalolin halal da haram a zo a yi ta musu aljidal wal khifam wal mira kusan da ana amfani da su ne akan a wajen da bai da abin da bai da bi kyau amma idan aka amfani da hiwar to wannan kai tsaye ana tattu ana bayani ne akan abu mai kyau amma jidal shi zai iya ihtimali ka yi magana da mutum ya rika baka amsa ba musu kuke ba shi kanshi jidali kaga wannan mamduhi amma ku rika yi kuna kuna kuma yace kai ma ka ce yace to kaga jida can da Allah madaukaki zake ce qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila la ba musu take da manzon sallama ai karshe sai Allah sai ce wallahu yasma'u tahawurakum Allah yana jin tattaunawar da kuke ta zo ne ta ce ga abin da ya faru da ita kai kuma ka ce mata ba abin da zaka iya cewa tana faɗa maka gafi abin da ya yi ya cinye mata kuhuciya ta zazzago mata ‘ya'ya daga baya shi kuma ya mata wannan jaza'u silmari sun yi mata godiyar mayu ya yi mata zihari ta ce ma annabi salma in na tafi da ‘ya'yan nan gida ba zan iya ɗaukar nauyinsu ba gidanmu ba mu da wadatar da za mu iya ɗaukar nauyi in na bar su a gidan shi za su tsodarta manzon sun yace to ni dai la a'lamu laki لا أعلم في قضيتي لا أعلم شيئا في كتاب الله يناسب قضيتك مثلا abin da manzo sama yace mata shikenan ta koma gefe ta addu'a ya Allah ya Allah ka yaye mini bakin cikin da nake ya Allah ka saukar da hukunci a game da wannan kabiyar tawa tana wajen sai gashi an saukar da karin ta kaga jidal sannan sai ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan sannan ya ce wajadiluhum billati hi ahsan sannan sai ce ha antum haula'i ko jadaltum anhum fil hayati dunya kaman yujadilu Allah anhum yawm al qiyamati kaga ne to dinnan jidali so daga ana amfani da shi a matsayin abu mai kyau sannan ana amfani da shi a matsayin abu mara kyau haka alkhifa ana amfani da shi abu mai kyau ana amfani da shi abu mara kyau ka kai kara wajen alkali ai khifami ne fa anta tastarifu sharra al-hasm wal hasali wala tuti' minhuma hatman wala khasman in ji busiri fa innaka ta'rifu shar kayd al-khasm wal hakami kaga khasm sannan a karin maganar laraba suna cewa likulli za'am khasm kage sannan kuma nan Allah mun ku yana suka sai ce wa huwa aladul khisam kage ni ko to ba a san musu amma tattaunawa mai kyau tana da kyau ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام كما حكم بزم حنيا شما قبل المسلمين شما بعث مصر وإنما أحدث ذلك بعدهم وإنما أهدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقي العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية سيدي أن قابوا ونني باينس كما يد فقهاء العراقيين فقهاء العراقي سكا كيرو في مسائل الخلاف أمسألوا لنسعباني بين الشافعية والحنفية تقاني شافعية وحنفية tsakanin shafi'iya da hanafiya ka san an akwai akwai akwai rigima sosai ba mazhabobin da ba su shi ba su da maciji kamar mazhabin hanafiya da shafi'iya an tambayi wani malami ba hanafi ba shafi'i ya halasta mutum ya auro abin nan ba hanafi ya shi kenan sai ce an ziluha manzilatan kitabiyya yace ku aure ta mana a matsayin kirista ko ko bai hudiya ku ba ta hukuncin ba Yahudiya kitabiya ba kitabiya ku ba ta hukuncin ba kitabiya ku ɗauke ta a matsayin Kirista ko ku ɗauke ta a matsayin ba Yahudiya sai ku aure ta a matsayin haka ka gani amma mazhabobin da suka fi kusa da juna mazhabin shafi'iyya da malikiyya wannan akwai girmamawa tsakaninsu abin da ya faru lokacin da al'imamu shafi rahimahullah ya je iraq kun san shekarar da al'imamu abu hanifa ya rasu shekarar aka haifa al'imamu shafi ke za an taɓa tambaya al'imamu shafi cikin damuwarsa a duniya akwai mai ya ce da ban haɗu da al'imamu abu hanifa amma ya haɗu da almajiran al'imamu abu hanifa bayan sun fara tsufa muhammadu abinda Muhammadu al-Hassan al-Shaibani da Abu Yusuf al-Kufi wannan ya Imam Shafi ya haɗu da su har ma ya kasance akwai munazarat a tsakanin su to wannan shi ya jawo sai ƴan Shafi'iyya suka zama akwai kaman suna ma juna kallon hadarin kaji da ƴan Hanafiya haka abin ya zama musu kuma har yau abin da ke faruwa ke masu riko da mazhaba sosai da zafi za ka ga ba a ga maciji tsakanin 'yan hanafiya da 'yan shafi'iyya. To suka kirkiro wannan, wasannafu kutubal khilafi suka rubuta littafai na saɓani wa wasa ulbahasa wal jidala fiha sannan suka yalwata bincike da kuma jayayya akan wannan. Wa kullu zalika muhdathun la asla lahu wannan gabaki ɗayansa muhdathun kagaggen abu ne la asla lahu ba da asali. a zo kawai a yi ta jayayya ana musu ba a so wa fara zalika ilmahum suka mai da wannan ya zama ilimin su hatta shagalahum an ilmin nafi har ya shigaltar da su game da ilimi mai amfani wa qad ankara zalika as-salaf wa warada al-hadith al-marfu' fi sunan sannan magabata na kwarai sun ki haka ba su san jayayya a zo a jawo aya a jawo hadisi shi ke na hukunci ya tabbata ai iskin basi amma a zo a yi ta musu akan wata mas'ala kwara ɗaya wancan ya ja wancan ya ja a yi ta raddi wannan baya cikin ɗariƙus sana baya cikin ɗariƙus sana har ya zo hadisi marfu'i a cikin sunan ashabu sunan sun ruwaito shi manzo Allah sai ya ce ma dalla qaumun ba'da hudan إلا أوتوا الجدل ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل والله متاني وستبقى أتعب باين دا سنة كان شريع إلا أوتوا الجدل فاتيسي أنباس مصر مصر ذات قوم أسلام سنة مصر كما مي مصر دي تبقى زمان إلمي با مي مصر دي تبقى زمان إلمي با ka ce ka mai da musu ya zama ya zama ma ɗabi'a ba ka da lokacin da za ka yi ilimi zama fi yawancin waɗanda kake ganin su masu musu ba sa yin karatu mutum zai ƙara rayuwarsa shi ke shi yasa akwai malamai masu hikima ko sun zama manya manyan malamai su su ba su cika raddi ba in kaga sun yi raddi to innama ya ce afuwan yana zuwa ne ba makawa sai an yi to sai su yi raddi shi kenan sai su wuce amma ba sa ɗaukar littafi da guda su taraddi su taraddi shi kenan a rayuwarsu su kare waɗanda za ka yi ta maraddi ba za su kare ba domin waɗanda za su ta saba maka suna nan daidai lokacin da wani ya saba maka ka fara masa raddi to daidai wani lokacin ka yi shafi kana son kai shafi ɗari ka yi shafi goma shi kuma wani sai sake baka aikin shi ma kuma sai ka masa shafi ɗari kana shafi goma a wancan barin wancan za ka yi ka kama wancan amma duk in ka kyale su wata munasaba ta haɗu sai ka haɗe su kai musu kuɗin goro shi ke sai ka samu a cikin lokaci kaɗan ka yi ma addini hidima kuma wannan bai hana ka kayi raddi ga wanda suka zama munkirai ba to magabata ba sa san musu thumma qara'a sannan annabi sama ya karanta ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasiru ma darabuhu laka illa jadala ba abin da suka buga maka na misale-misalen banzan da suke buga maka illa jajalan sai dai musu musu ne kawai balhum qaumun khasimun su mutane ne kawai masu jayayya masu bakin musu musun da bai da amfani saboda idan ɗalibin ilimi yana son ya sami ilimi mai amfani tabbas ya yi watsi da musu da jayayya da ba ta da amfani amma tattaunawa ta ilimi بهدوء وسكينة ووقار واحترام كلي الجانبين تونا أنا مرحب به أنا سنتتونا وأتي المسلمين مناظرة كاوني ما أنكاو شي كينا abinda muka yi ittifaki akai shi kenan wanda ba mai ittifaki akan sa ba ba zai iya yiwa ka ce dole sai mun haɗu ba alqawasim almushtarika almushtaraka sun fi wuraren da muka saba ittifakin mu ya fi sabanin mu yawa to me yasa ba za ka yi hakuri da ni ba ni ma in yi hakuri da kai shi yasa ka'idar Ash-Sheikh Rashid Riba da wasu suke mutata suke ganin wai ba daidai ba ce su ma sun yadda da ita a cikin zuciyarsu la ta'awan fi mattafaqna alayhi wa ya'zira ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi abinda muka yi ittifaki akai a mas'aloli na aqida mun yi ittifaki akai ba a san ba za a samu sabani ba a masail na aqida wannan babu musamaha a ciki ba sauki amma wa ya asira ba'duna ba'dan fi makhtalafna bi abinda muka yi sabani akai a cikin furu'u dini kai kana ganin kaza ni ina ganin kaza mu ba juna uzuri mu ba juna uzuri mi ma addinin Allah aiki mi ma addinin Allah aiki babu yadda za ka kai ittifaki ka ce sai ka sami ittifaki a duk lokacin da aka haɗu almajami'ul fiqhiyya da ake da su na duniya sukan zo wani zubin su zauna akan matsala ɗaya amma ba za su ba za su kai ga gaci ba ba za a sami ittifaki ba dole ƙarshe sai dai a tashi a ce su wani sun yadda wasu ba su yadda ba kuma a rubuta karari a haka a rubuta waɗanda suka yadda ga sa hannunsu waɗanda kuma su ba su yadda da wannan ƙararin da aka ɗauka ba su ma a gefe guda ga sa hannun su cewa su ba su yadda ba muna da irin waɗannan matsalolin da yawa an tattauna a shekarun baya a almajma'ul fiqhi at-tabi' li rabi'at al-alam al-islami akan qadiyatu miqati jidda aw miqatiyati jidda hal jiddatu miqatun للحاج الوافدين برا وبحرا وجوا الهزا wanda suke tahowa wanda miƙatin su juhfa ne wanda ruwa ya cinye shi a teku to shin miƙatin su zai iya zama jidda aka tattauna a kai ɗaya daga cikin malaman Qatar ya zo da rubutunsa da yake tabbatar da cewa shi jidda yana ganin miƙati da wasu daga cikin malaman maza da malam abaka gobe aka tattauna tattaunawa mai zurfi sa Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala da sauran manya-manyan malaman Saudi Arabia da wasu malaman kasashen Laraba suka ce jidda ba miƙati ba ce haka aka tafi malam ya dawo Najeriya ci gaba da ba da fatawa a matsayin jidda miƙati ce har ɗahin rubutu ma ya yadda har su Sharif Salama suka yadda ai su ba su da kujera a can taron ko amma malam ne ke da kujera a wannan almajma'ul fiqhi din kuma yanzu ya bada wannan fito da aka tafi kusan a Najeriya in banda ɗaliban jami'ar Islamiyya da suka fara dawowa su suka fara yin tsalle suka ce jidda ba miƙati ba ce da nace sun yi tsalle fa ba ina nufin ba su da hujja ba kuma maganar suna da ƙarfi to kaga wannan haka ake yi cikin sauƙi in kana bin in kana bin majalla ta al-majma'ul fiqhi majallatul rabita fatan nan zaka same ta a internet duka adadin tun daga kafa rabita da lokacin da aka kafa shi wannan al-majma' dan ga sunan maqalat da aka yi rubuce rubuce akai zaka ga zaka ga ganin wannan mutum zai karu mutum zai karu matsaloli suna nan irinsu amma mutum a zo a yi ta musu a yi ta jayayya jayayya da ba ta da amfani kuma duk shekara da wata ƙabiya wacce ba ta da wani mahimmanci a yi ta danta dandumi a kanta wannan ba daidai ba ne baya cikin dariƙu sana Allah mu da kucin sarki ya taimake mu ya albarka a cikin rayuwar mu sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك